yan wa masu girma muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya ya ku masu imani ku tsoron Allah matukajin tsoro duk wanda zai magana ko hada yi magana ta gari magana mai kyau kusancewa kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya halice mu daga rai guda shine annabi adam alayhi salam ya ku masu imani kusan cewa babu wata magana ingantacciya lahiyayya ta gaske wanda babu shakku a ciki balle tantama shi sai magana Allah alkur'ani da ko magana manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama hadisan shi Allah madaukakin sarki yake cewa ya ku masu imani a cikin alkur'ani mai girma ya bayyana a gare su abinda ba su yi tsammani ba wannan aya ce mai girma wani gutsire ne na wata aya wadda take mana bayani akan cewa mutum zai iya tsammanin wani abu kuma wani abu ya tabbata ko kuma ya bayyana a gare shi musamman abin da ya shahi imani abin da ya shahi da'a ga Allah subhanahu wataala da kuma abin da ya shahi nisanta abin da Allah ya haramta da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan abubuwa ne wanda ya kamata a ce mutum ya tsaya da kyau ya nutsu ya kula ya nura akan cewa yaya yake bautata ma Allah wai ibadar da yake yi da gaske ne zai samu lada da gaske ne Allah ne ya ce ayi da gaske ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine yace ayi ko kuma kai ka tsara kayanka ko kuma tsara maka akai ko gani kai ana yi kai to da yawa daga cikin mutane Allah ya kare mu Allah kiyaye Allah kare samu daga cikin su za su rika ganin suna abubuwa na ibada na bauta Allah a nan duniya a gobe kiyama sai ga ya juye da mujiya su ga cewa ba haka bane ba Allah ya sa su ba ba umurnin Allah bane ba umurnin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam a lokacin kuma mutum ya yi hasara Allah kiyaye to shi yasa duk mai imani tun kafin wannan rana wannan nadama ta tabbata ibadar da kake yi da bautar da kake yi lalle lalle ne dole kaga cewa waye ya karantar waye ya koya kuma hanya wace ce sunnan wane ne dan wa masu girma su diya mukan karanta qur'ani haka sardan ame kawai karantawa muke yi amma kula da nura da irin ayoyi da suke cikin alqur'ani mi suke hodi wani irin sako ne suke badawa to ba kowa bane yake kula da wannan kuma wannan ya kawo tawaya wajen fahimtar addini wajen fahimtar dokokin Allah wajen fahimtar sakon da manzon Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wasallama rashin nura da abin da yake cikin alkur'ani akwai bambanci tsakanin rayuwar mu ta yau da rayuwar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi me ya kawo bambanci bambanci su shine idan suka karanta wata sura ko suka karanta aya to dole sai sun nura mi Allah yake so ya ce a cikin wannan ayar wani sako ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zo da shi to wannan shi ne kuwa bambanci tsakanin rayuwarmu da tasu rayuwa ce tasu mai kyau ya zama to ana buga misali da su duk lokacin da za a magana akan wasu mutane masu izza mutane masu buwaya mutane wanda Allah ba su fadala da girma to lai tabbas za ka ambaci sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam lokacin da za a magana akan a ce ga wata al'umma wanda ta samu abinda Allah yake badawa kuma tai abinda Allah yake so to dole zaka ce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana so ka buga misali akan ƴan uwantaka ta kirki ba ƴan uwantaka ba ta maslaha intere abinda zaka samu tsakanin da dan uwanka ko maslaha ta kabilanci ko dan garanci ko wani kungiya to dole ka buga misali da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ne masu ƴan uwantaka ta gari babu wani dalili da ya hada su akan wantakan nan sai Allah soyayya ce ake dan Allah kuma idan ana so a buga misali akan mutanen da zaka same su wajen bautan Allah da kuma alaka da Allah masu kaskantar da kai to dole zaka buga misalin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma in zaka in zaka yi mu'amala da su mu'amala ce ta gari mu'amala ce mai kyau wanda za ta burge ka me yasa suka yi haka suna fahimta alqur'ani me yasa suka yi haka idan suka karanta alqur'ani sai sun fahimce shi to wannan shine bambanci tsakanin rayuwar mu ta yau da kuma wannan rayuwa ta sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi tsiran Allah da amince da tabbata gare shi karan kanshi to kuma Allah ya ce mu koyi da shi mu koyi da su idan kaga yanzu duk ayar da zamu karanta ya kamata mu santa alqur'ani me yake cewa wani sako ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ɗan uwa masu girma aya cikin alqur'ani wanda wannan ayar ta sa wasu da yawa sun yi hurhura bayan gashin su yana baki wasu daga cikin bayan Allah idan suka karanta wannan ayar sai kaga zuciyarsu ta raurawa zuciyarsu sai ta ji tsoro sai sun ga cewa lalle akwai wani babban aiki a gare su to ita ce wannan ayar ko kuma gutsire na wannan ayar wa bada lahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun ana nihi ya bayyana a gare su sai suka gano wani abin da ba sa tsammani kana tsammanin hori ne sai kaga baki ne kamar da bawo yake cewa kallon rogo ne ake ma kitse kira abin da kake ganin ba shi bane abin da kake tsammani ba shi bane to wannan abin tsoro ne ibada da nake yi ko ibada da kake yi muna tabbas cewa Allah ne umarni Allah kuma zai bada lada to wannan shine abin la'akari shine abin sa nazari wasu daga cikin salaf sai suke cewa da yawa daga cikin mutane zaka same su a gobe kiyama sun hau wani hatsari sun shiga wani hatsari wanda ba su taba tsammani ba yana ganin shi kawai bawan Allah ne shi daga mutuwa sai aljanna sai gashi a kofar jahannama Allah ya kiyaye Allah ya kare to irin wannan abun yana faruwa Fudail bin Iyad yana daga cikin manyan magabata yake cewa da ya karanta wannan ayar ya bayyana a gare su abinda ba sa tsammani sai fasara cewa sun yi ayyuka masu tarin yawa kuma sun yi aiki sai suke tsammanin aikin mai kyau ne to ashe a wajen Allah aikin mumuna ne mutum ne yana tafka ibada ya yi sallah ya azumi ya karanta Qur'ani ya san haƙƙin makwabtaka ya yi biyayya ga iyaye komi ya yi haji ya yi zakka ya yi azumin Ramadan ashe shi kuma yana kan wata hanya yana kan wata tariƙa sai da aka waye gari sai Allah ya ce ka je wajen wanda ka mishi ya baka ladan to kaga kenan ya bayyana a gare su abinda ba sa tsammani to dan ka haka ta faru ɗan uwa masu girma muke so mu tunatar da kawunan mu akan cewa lalle ne duk wata ibada wanda zamu yi duk wata Allah da zamu yi mu tabbatar da cewa hanyar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama ita ce hanya daya daya wanda Allah yake bada lada duk wanda ka bi dariƙa shi to sai dai a gobe kiyama baka lada shi kuma shi ma ta kanshi yake ina yake da ladan da zai baka ba shi da shi ma yana neman ya tsira yana nafsi nafsi to kaga kenan tun nan ne wanda yake rayuwa mu da muke rayu a yanzu mu da muke numfashi mu ne kamata mu tsaya da kyau mu diba wace bauta muke yi kuma wa muke bauta tama kuma hanyar wa muke bi kuma qur'ani nan ya muka fahimce shi to kaga wannan fudal ibn iyad sai ce mutane ne suka yin aiki da yawa suna tsammani na gari ne ashe ba mai kyau bane Allah ya kare mu yan wa musulmi kusan cewa daga cikinmu akwai wanda yake ganin cewa tun da shi dai musulmi ne to aljanna ta zama dole tun da shi dai ya yi sallah ya yi azumi yana ganin cewa kawai ta zama dole sai allah ya shigar da shi gidan aljanna abin da ya ruɗe shi babu ruwan shi da aikata haramu ko kuma yin wajibin da yake a kan shi wai shi yana ganin cewa tun da dai shi mai imani ne tun da dai shi musulmi ne ya je masallaci to aljanna ta zama dole to wannan baya daga cikin siffa ta bayan Allah na gari Allah subhanahu wataala shine yake cewa babu irin masu lamun cewa su kankance cewa kawai su yan aljanna ne babu wani tsoro babu wani kuzari wajen haɓaka aiki to sai irin mutanen da suke ma'ana hasararru ne in kaga mutum yana ganin a kawai mu mun shiga aljanna ko kuma ya ce ma kai ma a gobe kiyama ma zan iya sa ka nima in na ga dama in sa ka aljanna ko wanda ya bi dariƙa ta aljanna dole zai shiga ko wanda ya ga wanda ya ganni wanda ya ga wanda ya ganni zai shiga aljanna wani shehi to kaga wannan hanya ce ta hasara shi ko matsalar hasarar kiyama da ba a dawowa yanzu idan mutum ya hasara na kasuwanci ko hasara na dan shi zai aiwa wani ko hasara na wani kiwo zai iya samu wasu asara ta kiyama inda take da matsala ba a dawowa kuma ba a cin mata in kai hasara kayan hasara shi yasa dole yan uwa masu girma mu tsaya mu tsaya da kyau mu diba kan wani ya rude ka da maganganun shi dadada kan wani ya rude ka da cewa shi malam malam shehu shehu wali wali a'a ya karanta maka aya ya karanta maka alqur'ani wannan ita ce ta bashi daraja shi karan kanshi ɗan wa masu imani sufyan bin uyayna daga cikin manyan magabata da wani magabaci da ake ce mishi muhammad ibn al-munkadir lokacin da mutuwa ta zo mishi yake cewa sai yake irin wannan ma'ana jimami wanda yake na mutuwa sai a an gidan shi sai suka kirawo a hazim shi ma daga cikin mayan magabata mana ya zo ya lallashe shi ya zo ya dan kwantar mushi da hankali lokacin da a hazim ya zo wajen muhammad bin munkadir da yan uwanshi suka kirawo shi yan gidan shi sai ya zo yana zauwa sai shi mara lahiyan wanda kamar mutuwa ta kusa zauwa sai ya ce mushi ina tsoro a gobe kiyama allah ya sa ni daga cikin ko kuma naji allah ya ce zai bayyana a gare su abinda ba sa tsammani ya ce sai nake tsoro ni kuma ya bayyana a gare ni abinda ban na tsammani ina tsammani mutumin kirki ne ni in ga mutumin banza ne ni to yake ta kuka to shi aba hazim shi da ya zo ba da haƙuri kawai shi ma sai shiga kuka to yanzu shi ma bai san ba tsakanin shi da ubangiji yaya sai yan gidan nashi suka ce ya kai aba hazim mun kirawo ka dan ka lallashe shi to yanzu kuma kai ma sai Allah lashe ka kenan sai suke kuka su biyu wanda yana karantar da mu yana nusar da mu akan cewa kada ka sakankance ka ce wai a kai kawai shikenan an rage an kare aljanna garanti a ya kamata kai aiki ya kamata ka ji tsoro haduwanka da ubangiji subhanahu wataala ya kamata ka jajirce wajen cewa ganin ka aikata aiki mai kyau ya kai bawan Allah ka shedi akan cewa zuciyarka ko kuma ranka ya rudar da kai kada biye ka da Allah ya rudar da kai bauta da kake in ka gansa tari mai yawa kas rudar da kai ko kuma idan ka ganka akan hanyar gaskiya shi ma wannan kada ya rude ka ka rika roƙon Allah dai kullun Allah ya tabbatar da kai akan gaskiya dan manzo Allah ya babu labari daga cikin masu imani wani zai waye gari mai imani malace tana yi kahuri ne shi wayazu billah wani kahuri ne amalace amma gobe da sahimu muni ne abubuwa dai zuciya a hannun Allah yake juya su yanda ya ga dama kenan ka rika roƙon Allah kakka ce mu shi kenan mun kare aka ce ma wani babba daga cikin magabata na gari Sulaiman Ataimi aka ce ai babu kamar ka ai malam babu wanda ya kanka tsoron Allah babu wanda ya kanka imani kai kwata duniya gaba ɗaya babu irinka yace musu ka shedun ku kan sake jin wanda ya faɗa haka dan me za ku faɗa haka alhali naji Allah yana cewa zai bayyana a gare su abinda ba sa tsammani tsammanin ku ni mutumin kirki ne babu kamar ni babu kamar ni to in gawo ya juye da mujiya ya za a yi in ko ba haka bane saboda haka bayan Allah na gari abinda suke karantar da mu kullun ka ji tsoro kada a ziga ka a ce wai kai kai kai ne ko kuma ibada sai suwa ne bauta Allah sai wa ne karatun Qur'ani sai wa ne to wannan duka abubuwa ne wanda kada ka bar su ci gaba dan kada su rudar da kai to irin wannan manganu shine manganu na magabata na gari kuma ya kamata mu yi koyi da su yawan wasu girma sai Allah subhanahu wataala yake cewa inda za a ce waɗanda suka zalunci kansu a duniya sun yi shirka da Allah sun yi abubuwa na haramu sun sawa ma Allah sun sawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai a gobe kiyama aka ce musu wutar jahannama to Allah ya ce inda za su iya fansa kansu su bada duniya da abin da yake cikin ta komi su bada mulkin da suka mallaka a duniya da arziki da zinariya da azurwa duk wata dukiya su ce ya Allah a dauki wannan mu kuma a kai mu gidan aljanna Allah ya ce da sai sun yi hakan to amma sai dai kaito a gobe kiyama wannan ba ta faruwa mulki ne na adalci shari'a ce ta adalci me zai faru a garin su shine nadama to shine ayar da makaranta gutsire wannan shine cikon ayar sai Allah ya ce a ƙarshe zai bayyana a gare su abinda ba sa tsammani suna ganin su ne akan gaskiya ashe ba gaskiya bane suna ganin akan su ne akan sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ashe ba su hau hanya ba suna ganin suna kan umarnin Allah ashe suna kan umarnin wani ne suna ganin suna kan umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ashe suna kan umarnin wani to Allah ya kare mu Allah ya kiyaye ɗan masu girma addini idan mutum yana so Allah ya bashi ladan addinin da yake yi to yayi kokarin masaltuwa da abin da Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu na uku balle a samu na hudu ko na biyar ko na shida in dai kana so ka samu ladan ibadar da kake yi addinin da kake yi to kai kokarin kiyaye Allah ne ya ce ko manzo Allah ne ya ce sallallahu alaihi wasallama kuma in ka raba ɗaya biyu a nan ma za ka shiga cikin hasararru tabaɓu ko ka rike ƙura'ani kadai babu ruwanka da hadisi ko ka rike hadisi babu ruwanka da ƙura'ani du ɗaya ne waɗannan abu biyu ne ɗaya ne ba a raba su yanan ƙala Allah ƙalar rasul Allah ya baka zai baka lada kuma Allah zai sa ka cikin aljanna Allah subhanahu wataala ya samu mabiyan sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya samu waɗanda suke kan addinin shi na gaske Allah subhanahu wataala ya gyara mana imani Allah ya gyara halayenmu Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu akan gaskiya Allah ya samu da istiqama tsayuwa akan hanyar gaskiya Allahumma izil islamu wal muslimin Allahumma dammir adaka ada din ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وارزقنا تلاوته آناء الليل وطرف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين muna tawassali ga Allah subhanahu wataala ga ayyukan mu kyawawa karabu a wajen shi madaukakin sarki Allah ya gafarta mana zunubanmu Allah subhanahu wataala ya kawo zaman lafiya a ƙasar mu Nijar. Allah ya kare iyakokin mu Allah ya kare sojojinmu Allah subhanahu wataala ya kare shugabanninmu ya sa musu tausayin talakawa da imani Allah ya sa musu wani guri Allah ya sa musu wani tausayi Allah ya sa musu wani jin kai Allah ya sa musu wani tunani wanda zai gara ma'ana talakawan Nijar da Nijar da kuma wanda suke al'ummar musulmi Allah kuma ya kare ƴan uwan musulmi na duniya gaba daya musamman musulmin da suke Gaza Allah subhanahu wataala ya kare jinanan su Allah ya kare su da kariyar su Allah subhanahu wataala ya karbe su a matsayin shahidai zuwa gare shi Allah muke roko Allah kamar damana damana mai albarka Allah subhanahu wataala da ya kai ba mu ci maka ya sanya mana albarka a cikin wannan ci maka Allah subhanahu wataala kuma ya kiyaye mu da duk wasu cututtuka da duk wata musiba wata bala'i Allah ya kare mu da kariyar shi Allah subhanahu wataala ya samu daga cikin waɗanda suke za su rabauta da gina aljannar firdaus kuma ila salatukum yarhamukumullah